بابتا كتاب الضحايا إيه. إيه. manzo Allah ce ina rantsuwa ba zan abu ba sai na gan yafi sai na yi kafara sa'an nan na aikata wannan abu sai ka yi kafara sai ka aikata abin in ka riga ka aikata ne sai ka yi kafaran duk ta yi abin da ake so ka yi kafara ko kitabu dhahaya littafin layya babu ma yunha anhu min dhahaya babin da yazo abin da aka hana a yi layya da shi dabban da aka hana a yi layya da ita saboda abu ne za ka ɗauka ka ba Allah to ana son ka ɗauki abu mai kyau ka bai wa Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna yasa layya ma da za ka yi sai aka nuna maka ga irin dabban da za ka yi layya za ka bai wa Allah kenan ko ala haddathani an malikin an amr bin al-haris an ubayd bin fayruz an al-bara bin azib أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا أن تنبي من الله صلى الله عليه وسلم ميزا أكياي قبيل ليا انزا إليا فأشار بيده وقال أربعا sai manzo Allah ya nuni da hannunsa masu albarka ya nuna guda hudu ya ce abu guda hudu ka kiyaye su wa kana albara'u yushiru bi yadihi wa yaqulu yadi aktsaru min yadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bara'u in zai misali ga yanda manzo Allah ya nuna sai ce hudu amma fa hannuna bai darajar albarkan hannun manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam al-arja'u al-bayyinu dhal'uha gurguwar dabba wacce gurgunta kan yi bayyano fili har ba ta iya tafiya wal aura'u al-bayyinu awaruha makauniyar dabba da ba ta gani walmaridatul bayyinu maraduha da dabban da ke ciwo ba ta da lafiya ta rame ba da kaganta ba ta da in kaganta ma aka yanka aka ce ga rama ta kai ma kana kinkimin naman wal ajfa'u lati la tunqi da dabban da ta rame ta kangame har bargon da ke jikinta ya narke zama ruwa ba ta da bargo la tunqi ai la ba za ta yi ba ta da bargo to wa'annan guda hudu aka ce ka kiyaye su قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن أبلا بن عمر إن زي ليا كورا كو أكويا كو دب سانيا كو كورا كمي سيكيا التي لم تسن دبا دبا تشيرها كورا بابا تكيش كرابا والتي نقص من خلقها دبا توايا دربا ودى تكي توايا أجكنتا قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي يتي أبند نفسو كينا تكين أبند نجيجيو باب ما يستحب من الضحايا باب ديزونا بيان إيران دبا دا أكيسون أيلي دا إتا قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة وترانا أبلا دم عمر bai je aikin haji ba kuma yana kwanci ba shi da lafiya bai ma samu ya fito filin idi ba sai ya wakilta wani ka je ka sawo min dabba mai kaza kaza ka yanka mu qala qala nafi'un fa amarani an ashtari lahu kabshan fahilan sai ce jika ka sawo rago karo mai karfi akrana mai kaho na karo kenan thumma azbahu yawmal adha na je na sawo masa na yanka masa ranar layya fi musallan nas wajen inda ake sallan idi kala nafi'un nafi'un maula abladan umar sai ya ce fafa'altu sai na yi abin da ya ce na yi dinnan sai na aiwatar da wannan daidai wa daida sun mahumila ila abdullahi bin umara da aka yanka nama aka gyaggyara aka sai aka ɗauka aka shiga da shi gida aka aka kai ma abdullahi dan umar fa halaka ra'asahu hina zubiha al-kabshu sai aski aka kawo dabban sai ya aski ina mana sai ya aski wa kana maridan yace ba shi da lafiya ne suka ce ko dan ba shi da lafiya ne ya aski askin dai ba yayi ne don layyar da aka yi ba lam yashhad al-eid ma'a nas bai je masallacin idi ba don ba shi da lafiya qala nafi'un wa kana abdullah ibn umar yaqulu abdullah ibn umar ya kasance yana fadar cewa laysa hilaqur ra'si biwajibin ala man dhaha wa qad fa'ala ibn umar ya ce ba wajibi ba ne akan wanda ya layya ya aski ba abdullahi dan umar dai ya yi ko don ba shi da lafiya ne ko don ba shi da menene da menene dai ya ce ba wajibi ba ne babu nahi an zabil addahiya qablan sirafil imam ya ce babin da ya zo an hana mutum ya yanka a bar layyarsa kafin liman ya juya kafin liman ya juya daga ina daga sallah ko kuwa a'a ya kama hanyar zuwa gida in liman ya idar da sallah ba yana juyowa ba in sirafi ne in ya idar da ya ce kablan sirafil imam kafin liman ya koma ya juya to hadisin zai bayyana mana wani irin juyawa ake nufi kenan ko an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا برة ابن نيار نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى وان صحابيني kafin manzon Allah ya yanka abin layasa shi da ya tashi da safe sai ya yanka abin layasa aka yi abinci aka ci فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى da yace ya manzo Allah na yanka tabbata kafin na fito kaza kaza kaza yace ai ba lokacin yanka ba kenan ka je ka sake yin layya wannan abinci ne kuka yanka kuka ci qala abu burda la ajidu illa jaz'an shi abu burda yace ya manzo Allah ai ba ni da wani tunkiyan ko ragon sai wanda bai shige shekara ba bai ya wanda ya cika shekara bai kara komai ba a cikin shekara ya rasulullahi fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa in lam tajid illa jaza'an fazbaha in baka samu ba sai irin wannan ka je ka yanka to sai aka ce shi kadai aka yi ma wannan rangon قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن أويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى wannan bawan Allah shi ma sai yanka dabbansa kafin ya tafi zuwa wajen sallan idi وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم kuma ya faɗa wa manzon Allah abin da na yanka dabba ta da muka wayi gari muka ci abinci kafin na dawo na yi layyana kenan fa amarahu an yauda bi dhahiyatin ukhra sai manzon Allah ce ka sake yankan wata dabban ka yi layya lokacin da ka yanka din nan lokacin yankan layya bai shiga ba yasa layya ba ta yi ba shikenan wannan kun ci abinci ya halatta ka sake yanka wata dabban babu dihari luhumil adahi babin da ya zo na naman layyaya za a yi za a iya ci a ajiye guzuri zuwa sati biyu wata ɗaya ko koya za a yi قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاثه ايام ya ce manzon Allah ya hana a ci naman layya bayan kwana uku ya ce duk wanda ya layya ya ɗebi abin da zai ci manzon Allah ya kafa doka duk wanda ya layya sai ya ɗebi abin da zai ci zuwa kwana uku sauran sai ya sadaka da shi kada wani ya bar naman ya wuce kwana uku ثم قال بعد بعد sa'annan bayan haka sai ce kulu ku ci wata sadaku ku ba da sadaka wata zawadu ku yi guzuri waddakhiru ku ajiye ai an tambayi manzon Allah sai bayani yace wannan sallan mutanen ƙauyuka ne suka ci ko madina ba su da abin da za su ci to sanadiyya haka sai manzon Allah ya kafa doka ka ɗebi abin da za ka ci kwana uku sauran ka ba su a rarraba musu amma daga baya manzon Allah ya ba da izini ba ga shi ba قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن واقد انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكل لحوم الضحايا بعد ثلاثه ايام manzon Allah ya hana a ci naman layya bayan kwana uku dole ka ɗebi na kwana uku ka aje za ku ci sauran ka bayar da sadaka kala abdullahi ibn abi bakrin abdullahi dan abubakar yace fa zakartu zalika li amra binti abdurrahman yace sai na fada ma amra yar abdurrahman fa qalat sai ta ce sadaka haka ne ya faru samitu aisha ta zaujar nabi sallallahu alaihi wasallam taqulu yace naji na na Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana fadar cewa daffa nasun min ahlil badiya hadratal adha wa'ansu mutane ne da kauye suka ci ko Madina ranan sallah في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن منزون الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزون الله صلى الله عليه وسلم يجي ادخروا لثلاث duk wanda ya layya ya ɗebi abin da za su ci kwana uku shi da iyalinsa sauran ya raba ya bayar sadaka wata saddaku bi ma baqiya ku yi sadaka da shauran ragowa qalat tace falamma kana ba'da zalika yace bayan haka قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم يا كتي يا منزل الله mutane na amfani da layyansu naman layyansu wa yajmiluna suna gyara man su ɗauko kiɗan su ɗauka man su narka a yi menene da menene da menene mina alwadak wa yattakhiduna minha al-asqiya sai su ɗebi fatan dabban kuma aje a yi salka ana zuba ruwa a ciki فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك yace to me ya faru ne me ya mafarin wannan tambaya wannan maganar au kama kala qalu shi suka ce na haita alluhu mid dahaya ba'da salatin ce ai ka hana a rike bayan kwana uku shi yasa wannan da ake duka ba zai yiwu ba kenan fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma nahaitukum min ajli daffati allati daffat alaikum ai na hana ku ne saboda wannan mutanen ƙauyen da suka ci ko madina fakulu ku ci wata saddaku ku yi sadaka wa dakhiru ku aji yani addab biddafati qauman masakin qadimul madina qala wa hadathani an malik an rabi'ata bin abi abdurrahman an abi sa'id al-khudri annahu qadima min safarin faqad faqaddama ilayhi ahluhu lahman abu sa'id al-khudri ya dawo daga tafiya sai iyalansa suka kawo masa abinci suka kawo masa nama faqala yace unzuru an yakuna hadha min luhumil dhahaya yace ku bincika wannan ba naman layya bane ni na san manzon Allah ya hana aje kwa bayan kwana uku manzon Allah ce kada a ci naman layya bayan kwana uku ka aje ka ci bayan kwana uku ka ci haramun aka kawo mishi yace a'a a bincika wannan naman layya ne naman layya ne ai ya wuce kwana uku kenan ko فقالوا هو منها أي نام الليني فقال أبو سعيد ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ya manta da cikin shi da yunwarsa sunnar abinda manzon Allah ya fada shi zai manzon Allah bai hana ba sirrin da yasa suka samu wannan ɗaukaka kenan fa farko shari'ar Allah ce farko kafin ciki ka ko dufin ko menene fa qalu sai suka ce innahu qad kana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam badaka amrun ai bayan bayan kai tafiya wani al'amari ya kasance daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an canza wancan tsarin kenan fa kharaja abu sa'id fa sa'ala an zalika fa ukhbira sai fito yazo yana tambaya menene ya faru ne an ba da izini ne a ci naman lai bayan kwana uku ko kuwa a'a fa ukhbira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sai aka ce mishi ai manzon Allah ya ce نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث ناهنا كتنا من لي باين كوانا أكو فكلوا كتي وتصدقوا كبار صدقة وادخروا كأجي ونهيتكم عن الانتباذ نهنا كما كويسيمي ku tsima dabino ko 'ya'yan inabi a cikin wa'yansu abubuwa da aka ce an hana mun karanta su saboda da an sa su iska ba ta shiga ciki sai su zama suna maye wa kullu muskirin haramun ku tsima duk inda za ku tsima amma duk abin da ke sa maye haramun ne wana haitukum an ziyaratil kuburi na kuma hana ku ziyaran kabari makabarta kaburra fazuruha ku ziyarci kabari makabarta wala ta kulu hujjiran kada ku faɗi abin da bai dace ba ai la yani la ta kulu su'an na haitukum an ziyaratul quburi fazuruha al'amru idza jaa ba'da nahyi yarji'u ila aslihi al-awwal al-aslu ma hukmu ziyaratul qubur جائز هذا فزورها يرد المسألة إلى ما كان جائزا أولا تسعى أنكم نهيتكم كسوة al'umma wacce ta hada mai da mai eh maza da mata fazuruha eh fazuruha ku ziyarci kabari ya kebance maza kadai ne ko ya hada hada mata eh ai ba a magana da kai da ka haka fa sai an yi tunani sai an yi bincike duka gaba daya menene da menene kafin ka yi tunani ai amma ka je ka yi tunani kuma za ka ga an ce kaza an ce kaza an ce kaza shi ka san ashe gaggawa wajen ba da jawabi na nuna karancin ilimi eh gaggawa wajen ba da jawabi yana nuna karancin ilimi don da ba karancin ilimi ba ne ai za ka ai ya kamata a yi bincike cikin wannan matsalar a game manzo Allah ai nasoshin da suka zo ma cikin ziyaratul kubur me suka ce la'ana Allahu sawaratul kubur la'ana Allahu za'irat kaza kaza kaza kaza sai malamai suka zo suka ce wannan ya hada maza da mata saboda nana Aisha ta yi kaza saboda kaza kaza su malamai kuma suka ce a'a maza kadai aka ba izini mata ba ba su izini ba me yasa to shi nan zaka ga ce ne na ce wannan ya jawo takobi wannan ya jawo ta alkalamin sa haka suke haka suke ta har zuwa karshen abin da aka faɗa amma zance mafi rinjaye malamai suka ce halacci ba shi kenan ba me? wanda suka yi ne? ai ba haka tambayar take ba sai ka ce lokacin an samu bukata ne yanzu mutane na cikin yunwa ba abinci ba komai ba menene da menene da menene ba za ka iya haramta ma mutane ba tunda manzon Allah ya ba da izini a ce ai sadaka aje bayan kwana uku kai ba za ka hana bayan kwana uku ba saboda waɗanda suka fi kama tsanani a cikin addinin nana aisha mai ta ce da manzon Allah ya ga abinda mata suka kirkiro da ya hana su zuwa masallaci ba haka bane ba to tun da manzon Allah bai hana ba ba wanda isa ya hana tun da manzon Allah ya bada izini sai dai ka kwaɗaita ma mutane mutane na cikin yunwa a taimaka musu mutane na cikin yunwa a taimaka musu wanda ya ya samu lada wanda bai yi ba shikenan iya abin da zaka yi kenan amma ba za ka iya canza wannan dokar ba an fahimta lokaci ya cika ko eh hadisan ba yawa a ƙarasa الشركة في الضحايا وعن كم تذبه البقرة والبدنة babban matsala ce babban matsala ne imamu malik imamu malik shi wajen shi abinda ake ce ma sharika wajen layya kai ka sera kuminka da kirga mutum bakwai ka sa su ciki za su samu lada amma wannan ya kawo kudin shi wannan ya kawo kudin shi wannan ya kawo kudin shi har mutum bakwai su hadu ya ce bai yi ba babban magana ne gashi nan shafi daya aka shafi daya sa'an nan kuma wani suka ce sai su duka in sun hadu kan hadaya ne amma in wannan zai layya ne wannan hadaya wannan wata matsalar kafara ce wannan kaza kaza kaza kaza shi wannan ya kawo kudin shi wannan ya kawo kudin shi aka hada aka saya yayi ko bai yi ba wayan suka ce yayi wayan suka ce a'a sai in su duka sun hadu a cikin abu daya ne Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alayt وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم